ألف لام را كتاب فصلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه بشير ونذير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني وإن تولوا فقل إن- وإن تولوا وإن يخاف عليكم عذاب يوم كبير
وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبد الله شمك زوك كذا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بالسفر سورة هود وأن سورة هود كينا عليه الصلاة والسلام مكية مكة التوكا إلا وأقم الصلاة الآية أو فلعلك تعرف الآية أو أولئك يؤمنون به الآية هودي آية نوجه مئة واثنتان أو ثلاث وعشرون آية آية دليل عشرين يوشي هو دليل عشرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ya san abin da yake nufi da wayannan harufa guda uku alif lam ra hadha kitabun wannan littafi ne mai girma urkimat ayatuhu wanda aka kyautata ayoyin shi bi ajibin nazmi da tsari mai burgewa wa badi'il ma'ani da ma'anona masu ƙayatarwa wannan ayoyin ƙur'ani in ji Allah ayoyi ne masu burgewa sun mafusilat sannan an rarrabe ta bil ahkam akwai hukunce-hukunce cikinta wal kisas akwai kisoshi wal mawa'id akwai wa'azoza wannan littafi daga ina yake من لدن حكيم خبير يا بكم daga mai hikiman nan masanin nan shine Allah tabaraka wa ta'ala to me Allah ke so ya gaya mana da saukar da alqur'ani abinda Allah ke so ya gaya mana a cikin qur'ani Allah ta'budu illa Allah ya ku mutane kada ku bauta ba kowa sai Allah innani ni nadhirun lakum mai gargadi ne gare ku minhu daga wajen Allah bil azab ina sanar da ku akwai azaba da aka tanada in kafartum in kun yi kafirci wa bashir ni mai bushara ne bis sawabi da lada in amantum in kun yi imani al anbiya shehu ya ce duk annabawan Allah duk cikansu da bacewarsu da'watuhum wahida kiran su guda ne فلهذا من آمن بواحد آمن بالجميع shi yasa wanda ya bada gaskiya da annabi guda biyu ya bada gaskiya da sauran wa man kafara bi wahidin wanda ya kafirce mu annabi guda kafara bil jami' ya kafirce wa duka sannan qur'ani ya ce a gaya muku wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku min shirki daga shirka kuma tubu yayi ku tuba zuwa ga Allah Allah ya wani bayi da istighfari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuba liman wajada fi sahifatihi tuba liman wajada fi safhatihi istighfaran katiran farin ciki ya tabbata ga wanda ya samu fi sahifatihi a takardar shi ya samu gafara mai yawa وأفضل صيغ الاستغفار استغفار da yafi kowane istighfari girma wanda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana so mutum ya rika karanta sayyidul istighfar menene sayyidul istighfar shine Allahumma anta rabbi wa ana abduka la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shine sayyidul istighfar abin da kake da Hausa ya ubangiji kai ne ubangiji na ni ne bawanka kai ne ubangiji mai gida ni kuma ni ne bawanka la ilaha illa anta Allah ba abun bauta ma da gaskiya sai kai, halakata ni Allah kai ka halice ni kai yi ni, wa na abduka ni bawa ka ne ban hada kowa sai kai, ko kaga ina sabo Allah ban da kowa sai kai, wa ala ahadika wa wa'adika, ina nan bisa alƙawalinka da kuma alƙawalin da ɗaukan maka, mastata gurgurin iko na, abu ulaka bi ni'matika alayya. ina bayanin girman ni'imomin da kan manya Allah na gode wa abu laka bi zambi kuma ina bayyana ma da cewa na san na ma ba daidai ba na ma laifi faghfirli Allah ka ce ka gafarta mana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant Allah ba mai iya gafarta ma wani in ba kai ba hada sayyidul istighfar shehu yace wannan shine sayyidul istighfar wanda ya dauka ga waya sai bi a hankali ya rubuta ya rika karantawa man kana hu fi yawmin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta sayyidul istighfari a yini wa ma ta fi zalika yawmi Allah ya rubuto bai rasuwa a wannan yini da kalar janna zai shiga aljanna to kaga sai ka sa a rubuta ba shi da ka ji kan kana ciwo kanka ya tsara an yi allura zazzabi ya ki sauka an ƙara an ƙara zazzabi ya ki tafiya sai ka ce a ɗauko tafsirin nan a buɗo suratul hudin wata takarda na nan sai yi duk istiga fari na cikin ta sai ka ba yan jikokinka suna ja kana ansawa yan jikokinka na allahumma kana allahumma an tarabi an tarabi wa ana abduka wa ana abduka in an kai ma wannan yinin kana su wallahi aljanna kai ana ba ku shawara ne a rubuta a aje in an kai ka asibiti kaga an yi allurai an yi ƙarin jini da ruwa duk abu bai sauki ba sai a zo ma takarda ɗan jigogin ka suna yi kana yi kana mutuwa sai aljanna wa man qala hu fi lailatin wanda ya wannan addu'a ta sayyidul istighfari cikin dare wa ma ta fi tilkan laila ya rasu a wannan dare magana ta kare da kalar janna aljanna yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin kursi la yazalu abdi yastaghfiru wala azalu aghfiru lahu mastaghfarani bawa na ba zai wuce yana neman gafara ta ba ni kuma duk sanda yace astaghfirullah sai in gafarta mai duk yace astaghfirullah sai in gafarta mai matuƙar ya nemi gafara ta ji ko sai na bace ta annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa ma asarra man istaghfar wa in aada fil yawmi 70 marra duk wanda ke neman gafara Allah ba a ce mai musirru mai dacewa kan zunubi ko da zai aikata laifi sau 70 idan ya nemi gafara Allah zai gafarta mashi hadithun wannan hadisi ji shehu Ibrahim rawahu abubakar sai na abubakar siddiq ne shi ya ruwaito shi sai ce wa huwa qalilul ahadith sai na abubakar siddiq ba a samu hadisai da yawa wuri ne ba amma duk da ba su da yawa ko wanga yana cikin su ma asarra man istaghfara wa in aada fil yawmi 70 marra duk wanda ke neman gafara Allah ba a ce mai mai dacewa mai dawwama kan zunubi ko da yana laifi sau 70 aini wani tafiru rabbakum ya ku bayan Allah ku nemi gafara ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah irji'u ila Allah tabaraka wa ta'ala ku koma wa Allah tabaraka wa ta'ala yumatti'ukum Allah zai jiyar da ku daɗi mata'an hasanan jin daɗi mai kyau na ɗan lokaci a rayuwar duniya shine ila ajalin musamman har zuwa lokaci sananne na mutuwa samman duniya mata'an hasanan Allah ya ce ma duniya jin daɗi mai kyau to me yasa ya yabe ta yace mata jin daɗin ta mai kyau ne wa duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma wala hadisi na cewa Allah ya sanya duniya la'anan naci to abin da cikin duniya la'anan ne in ba zikirin Allah ba da abin da ke taimaka ma zikiri shehu ya ce amma ba ɓacin duniya da aka yi ba walakin warada mun samo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mal malu salih fi yadda rajul salih ma da da dukiya ta kirki ta kwarai idan ta dubo a hannu na kwarai idan dukiya ta kwarai ta zo hannu na kwarai to sai zama an samu aljanna cikin sauki الدنيا عند الصالحين مطية الآخرة دنيا كمتانا كيركي إتتي تاغور لكي كيس الآخرة فعلى هذا إذا تكلم دنيا تاغوا كي لذات كيمة الآخرة متاعا حسنا تاغا سيمة الدين دائما يشوف أسواق الصالحين ومساجدهم إذا دنيا وجن شنكا سوى الصالحين أبدكم wa masajidun kuma wajen bidan lada ne mana ita duniya wajen bidan lada da la'ada ne sanda mutum yake cikin masallaci sai ya daddage ya bidi lada sanda yake kasuwa sai ya daddage ya bidi la'ada kaga bai faɗi kasa muke ba wa yuti kulladhi fadlin fadla Allah yana ba dukkan ma'abucin fadala rabon shi a lahira duk wanda yake yana da rabo a lahira to Allah zai ba shi rabon shi Allah ya ba mu rabo mai yawa a lahira Allah ta'ala ya ce wa in tawallau idan suka bijire suka ki imani da Qur'ani fa inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoron azaba yawmin kabir azabar rana mai girma ita ce ranar tashin kiyama ila Allah marji'ukum marji'ukum makomakum ilallahi zuwa ga Allah ne ma'ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muka fito kuma zuwa ga Allah za mu koma ku iya kan rayuwa kenan dan haka ilallahi marji'ukum makomanku tana ga Allah wa huwa ubangiji qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan kowane abu wa minhu thawab yana daga ikon Allah ya ba mai aikin kwarai lada والعذاب يبا من سبب العذاب ونزل wannan aya da za mu karanta ta sauka kama rawahu bukhari kama yadda imam bukhari ya fitar fi man kana yastahiya fi man kana yastahi an yatahalla ga wanda ke jin kunya zuwa makewayi au jami'a ko yana jin kunyar saduwa da iyali ne saboda ya ga Allah na gani ne fayyufi ila sama sai ya sanya kyalle a sama sai ya samo kyalle ya rubuta ɗakin da yake ciki don ka Allah ya gani wa kana ya ja'alu thawban bainahu wa bainas sama sai ya sako wani zane tsakanin shi da sama bi Allah ya rahu Allah tabaraka wa ta'ala wai ya koyi ma Allah Allah ba zai gan shi ba sadda yake saduwa da iyali ko sadda yake qaza'ul haja Allah bai gani ne dan ya san kyalle sai Allah ya ce magana banza ala haka ne innahum kafurai ko masu kunya daga cikin masu imani ya tununa sunurahum suna nade kiran zansu ayyan takabuna minhum suna koyi abin da ke cikin zukatansu ma'ana wasu malamai sun ce ta sauka cikin akanas ibn shuraikin shi akanas ibn shuraikin idan ya zo don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daɗin harshe sai gwada ma annabi ina son ka ya rasulullahi kan annabi son ka ya cika zuciyata to sai Allah ya ce yana koyi abin da an zuciya shi na kin manzon Allah yana gudun a bayyana da haka irin su afnasu ya nuna suna nade suna koyi su tura mu abin da ke cikin zukatansu na minafici da kin manzon Allah ko kuma ya tafkuna minhu suna koyi kansu ga Allah da sa kyalle tsakaninsu da sama liyastahbu minhu suna da son su koye ma Allah ko kuma suna da son su koye ma Allah a wanda ke cikin zuciyarsu ara ka saurara da kyau ka ji ina yastabishuna thiyabahum sadda suke sako tufafin su yadda ka tsauna biya suke lullubewa da ita ya'lamu Allah na sanada ma yusirruna a wanda suke koyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin koye da bayyane kuma shine masanin koye da abin da yake koye zama koye innahu Allah alimun masani ne mai zata sumur da abin da ke cikin zukata laisa ma yubashiru al-abd faqat ba wai abin da bawa ya aikata Allah ya sani ba har abin da cikin zuciyar shi Allah na gani kamar ka ce Allah na gani ne har hanji bal ya'lamu ma fil qalb Allah na sanar da abin da ke cikin zuciya allazi lam yastik bihi wanda bai yi magana da shi ba wa lam yukhbir bihi bai ba da labarin shi ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ليقولن ما ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa a cikin wannan suratu hudin wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da ke bayan ƙasa illa ala Allah rizquha sai arzikinta yana bisa kan Allah ma'ana Allah ya wajabta ma kanshi ba ta arziki to da aka ce wa ma min dabbatin kanka ce kaji da tawaki ake da dauki a'a kai ma dabba ne addabatu ma dabba ala wajhi al-ardi duk abin da ke tafiya bisa kasa to ga Allah suna ne dabba ko gwamna ne wuce daga ka wannan yanzu ta dabba ta wuce nan cikin mota ana mata jiniya ya halatta saboda duk mai tafiya bisa kasa dabba ne ba wani bambanci ko shugaban kasa ne wa ma min dabbatin ba wani mai tafiya bisa kasa kaga dabba kenan da haka addabatu abin da ake ce ma dabba ma dabba ala wata da arzi duk abin da ke tafiya saman kasa aw kullu dabibin ko duk wata tafiya da za a yi da cikin ruwa da saman tudu to duka sawa'un fil barri aw fil bahri duk abin da ke motsawa saman ruwa ko saman kasa to in dai yana motsawa yana daga kawa yana tafiya to shi ake ce ma dabbatu to tun mai tafiya bisa kasa illa ala Allah rizquha sai arzikin wannan dabba yana bisa kan Allah ai illa takaffala Allah bi rizqiha sai Allah ya lamunta arzikin ta fasalan minhu tabaraka wa ta'ala saboda sun tsafara Allah wa ta bi sigati ala ya zo da siga ala wallahu tabaraka wa ta'ala mustahilun an yakuna alayhi shay'un shi Allah ba abun da addo gare shi amma duk da ba abin da an tilasta wani gare shi wannan ya tilasta ma kai ne duk dabbar da ke bisa kasa to ya yi alkawari sai ya bata arziki walakin hayatu zamina arzakal ibad sai dai tun da ya lamunta arzikin bayi wa huwa karim kuma shi mai kyauta ne la yukhlifu wa'da bai saba alkawari a ta bi sigati ala sai zo ma da kalmar illa alallahi alallahi Allah ya ɗora wa kanshi ba ta arziki. To shi ne zo da siga ta ala litasda da siqatan bi wa'dihi tabaraka wa ta'ala dan ka ƙara amincewa da alƙawarin Allah ta'ala. Zaka Allah ya yi bayanin anna kulla dabbatin fil ardi duk wata dabba da ke bayan ƙasa rizquha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala arzikin yana nan hannun Allah tabaraka wa ta'ala. فعلى هذا إذا من تولن معتمد أهل السنة سوق أهل السنة وين كبير ساو من الله صلى الله عليه وسلم سنتي على أن الرزق إجمالي arziki abin da an raba ka iri biyu ne halalun wa haram akwai abin da yake halal ɗinka ne akwai abin da yake kuma na haram arzikinka ne shehu ya ce za mu ga mutum kullum ya yi ne kwana yana cin haram saboda tsohon ɓarawo ne. To, tsawon rayuwa ta sata ya kai, kuma yana ci yana sha. To idan mun ce wannan abu da ya ci ba an zike shi bane saboda haramun ne, la kalafan aya, kaga mun saba ma ayar Qur'ani. Wa idza kana hadha rizquhu to idan an yadda wannan arzikin shi ne alimna annahu rizqul haram Allah ya ba shi arzikin shi amma wannan arziki na haram ne idan kullum ma da hada fiye da insani ashe duk abin da ya zo a hannunka wanda fa'a bihi kai amfani da shi fa huwa rizqu shi arzikinka sawabun halalun am haram abun na halal ne ko na haram to shine dai arzikinka da haka waliyai suna roƙon Allah arzikin halal suna ne ka ɗauka mu hankali shi yasa suke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala arrizqal halal arziki na halal kullum abin da wali yake roƙo ga Allah Allah ya ba su arziki na halal wa ya'lamu Allah tabaraka wa ta'ala ya san mustaqarraha wajen zaman ta a duniya duk ran da a duniya to Allah ya san garinsu da gidansu da inda za ta zauna awi sul ko kuma ya san tsutsun da za ta fito a duniya wa mustawda'aha Allah ya san wajen da za ta koma bayan mutuwa duk wanda ka gani a duniya Allah ya san inda zai koma a inda zai mutu da inda za a yi mai kabari in an je lahira aljanna ko wuta duk Allah ya sani kullun duk wanda ka gani a duniya yana rayuwa bisa kasa fi kitabin mubin yana cikin littafi mabayyani shine lawhul mahfuz Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya dauki nauyin ba da arzikin shi ga bayi ba wani abu da ke koyuwa ga Allah a nan kasa ko a sama ya san kowane abu da inda yake da wajen shi a nan duniya da wajen da zai koma a lahira in aljanna in wuta a san da yake cikin tsatson innashi Allah ya sani tsatson mahaifin shi Allah ya sani in yana cikin mahaifin uwar shi Allah ya sani a san da yake cikin rayayi Allah ya sani san da ya koma cikin matacci Allah ya sani shehu zai ba mu wata hikaya wadda mun karanta ta kwanan baya na ce muku za mu cin mata a suratul hud shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace an yi ruwaya annabi Musa alaihi salam sadda Allah ya aike shi wajen Fir'auna ya ban matar shi tana naƙuda a cikin dogo a cikin dokar daji wa kanna fisat tana naƙuda in ka ce na fasat ta yi numfashi daga annafa su kenan in ka ce na fisat tana naƙuda to na fisatil mar'atu nafsan ko nifasatan ko nifasan ita ke ce ma nufasa mace mai duki jam'in ta nafsawa nafsawa masu biki masu jego da yawa to ya ban mata ce a dokar daji wa katin nafisar tana nakuda fata allaka kalbuhu bihim sai zuciya shi ta tsaye tana ta tunanin ya matar shi za ta kasance sai yana tambayar kai ne kai fa ya'ishu la ba'dahu yanzu idan Allah ya aike shi misra wajen fir'auna masu shida an dokar daji da ita da ɗanta ya za su rayu sai Allah ya aiko ma annabi Musa ya ce ya buji duci da sandar shi sai ya buji duci wanda an gaban shi fanfalaga sai ducin ya fashe fa idan bisa sarata sai ya ga wani mulmulallen duci cikin wannan duci ba a mara ka zarfiya sai ka ce shi ma wannan na biyu a bugai sai ya buge shi fanfalaga sai ta hude shi وإذا بصخرة ثانية سيغا نبوشي نبي ململ فأمر بضربها شيما ململ نبي أكش بغشي سيبجيتا سيبودي فإذا بدودة صغيرة سيغا وتكرم سوسا في فمها بعض الحشرات أباكيتا tana cin wasu ƙwari da abincinta a tsagira ɗaya kaɗan. Ta ga duci cikin duci abinda zai kama da shi akwatai masu taya. idan ka je wajen sanya akwati masu taya an ka zo ma da babban akwati guda idan ka bugai ma na bugu kan jabi to kaga halatar minhu ta buta ta sai ga wani ya hito shi ma da in ka sasa da ka bugai ma ana kan jabi sai ga cikin shi kuma wani akwati ya hito shi ma wannan ciki ne wani sai ya hito to kaga inna allaha ala kulli shay'in qadir an hito da wannan ne dan a gwada ma irin na annabi musa alaihi salam to sai ya zama tuci cikin tuci tuci cikin tuci to na uku din sai ga wata tsutsa tana cin kwari har ta koshi bayan ta koshi ta ce inna ha tahmudun laha allazi lam yansaha tana ma Allah goje da bai mance da ita ba wa hiya fi sakaratin fi sakaratin fi sakaratin tana cikin wani tuci da cikin wani tucin da cikin wani falalan tuci Allah bai mance ta ba ya san da inda take ya kai mata arzikinta har cikin duki. Sai annabi Musa ce to ai abin ko abin da kamar ya gurguwa da aure nesa. To ko fara da abin da duki in ba irin Allah ba zai kula da shi. Balle wanda a ta cikin wani duki, shi duki na cikin wani duki, duki na cikin wani duki, kaga sai Allah ce. To sai annabi Musa ya gano Allah da ke da iko ya ciyar da tsutsa da ke cikin dutsen da ke cikin dutsen da ke cikin wani duci to yana da ikon ya siyar da iyali ne sai ya natsu ya je wajen fir'auna ya ida saƙon Allah bai tuna da iyali ne ba har sai da Allah ya halakar da fir'auna bayan shekara arba'in sannan ya tuna matan shi a lokacin ɗan shi har ya geme ya yi saje tunda ya bata tana naƙuda kuma bai dawo da ba sai bayan shekara arba'in ko ta ga ɗan nan tsakani da Allah ai ya zama sau ya zama gurzo ya wuce saurayi ya kai gurzo ya zama kan abu Anas ko Abdullahi bin Mas'ud wata rana yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ji wani tsuntsu yana magana yana tsit sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Anas da Abdullahi bin Mas'ud kun ji maganar wancan tsuntsu ala suka ce la mu ba mu ji abin da yake faɗi ba maganar da yake faɗi ba mu ji ba sai ya ce maganar da yake yana cewa ya rabbi ya ubangiji halakatani a'ma ta halicce ni ina makaho wa ana ja'imun kuma makaho yunwa ya kaji Allah fa at'imni Allah gaba da abinci kala sai ce haza huwa ma qala hu hadha sa'il wannan tsuntsu da kuka je na tsi tsi wai magana yake da Allah Allah ni makaho ne Allah ban da lahiya Allah yunwa ne kaji a kawo abinci a kawo abinci ah fara'au jaradatan tsaratu yana gama wannan kuka zuwa ga Allah sai suka ga fara ta taso wajen halatti fa mai tsa'ir ta fada a cikin bakin wannan tsuntsu tabbata la'aha sai gane abinci ya iso sai ya haɗiye ta fata bi a yan ƙoshi ba ta kallama aizan bayan ya ƙoshe suka ji tsuntsu na tsis sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal sami'tu ma ma qala kun ji abin da tsuntsun nan ke faɗi qala suka ce da annabi mu ba mu iya maganar tsuntsaye ba sai ce innahu yahmudu Allah allazi lam yu'jizhu ay yut'imahu cewa yana godiya ga Allah da bai kasa ciyar da shi ba wa huwa da'ifun a'ma ga ya mai rauni kuma ga ya makawo shi Ibrahim radiyallahu anhu yace to bari in baka ya huta a ihtan zan ga ba ta magana in ka rike ta ishe ka الرزق على الله تبارك وتعالى shi da nuna baka arziki yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ne ke ba da arziki ko baban ka ba shi ka baka arziki ba yana dai hita a haɗo shi da arzikin kai kawo ma uwar ka ba ita ke baka arziki ba in ta hita ne bi sai Allah haɗo shi da arzikin ka shi yasa sayyidina Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ya rubuta ga takobin shi wa'azi ne guda uku ya rubuta kuma wannan da son samu ne kowa ya rubuta ga takarda kullum in gari ya waye ya ɗauko ya karanta don ya aiki da su abin da rubuta ga takobin shi arrizqu maqsum wal hasid mahrum wal baqil mazmum wa'azi ne wai arrizqu arziki da kake fa ba ta kan bida ka kai goro ka kai mari kai gabas kai yamma kana bi na arziki a wanda za ka ci to duk ka gama yawon ka arrizko maka su arziki rababbe ne zahin bila bai kawo nema zahin bila bai kawo samu ko ka ta ka ta bila ka ta bila sai ka gama bilar duka rabon ka kawai za ka samu ku kalli masu sammakon zuwa kasuwa akwai wanda kullum zai kuma sammako mai buɗe kasuwa ko da zai zo yana nan da kaya ne da kunshi ne ɗaure a buɗe kasuwa ya riga kowa shiga sannan shi ne ƙarshen hitowa kuma in ka bincika wanda suka fi shi arziki kasuwa suna da yawa akwai wanda sai da rana zai je kasuwa wani sai bayan azuhur amma da yake rababbe ne arzikin sai ka ga wanda ka kuma sammako ya yi maritan dawowa gida kafin ya yi arziki tsallancin nan ya yi shi arziki walhasin mai hasara mai jin zahin mutane maharum kullum Allah zai tarauta mai duk abin da kaga Allah ya ba wani kai hasada to wannan abin Allah zai baka shi to yau Allah ya ba wani takara ka ji haushi sai a ce shi ma ba a baka ana nan kuma sai kaga wani da wata bakuwar ni'ima ka ji haushi ta ma sai a ce ita ma ba a baka ka ga gahin a shekara guda an haramta ma abu ɗari wanda duk Allah ya alƙawari ba zai baka ba wal bakhil wanda Allah ya ba shi amma sai ya zama marowaci yana hana wa mutane mazmun abin zargi ne mun samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa as-saqiyu qaribun min Allah qaribun min an-nar qaribun min al-janna ba'idun 'anil nar duk mai kyauta kusa da Allah yake kusa da mutane yake kusa da gidan aljanna yake amma ne yasa yake da wuta sai ce wal baqilu shi ko bakin marwaci بعيد عن الله بعيد عن النار بعيد عن الجنة قريب من النار مروci da kaga marowaci to yana nesa da Allah yana nesa da mutane yana nesa da gidan aljanna yana gab da fadawa wutar jahannama in bai bar ruwa ba kullun ko wata halitta da arzikinta fi kitabin mubin yana cikin littafi mabayyani shi ne lauhul mahfuz Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwana shidda an fara da lahadi aka kare da juma'a to su wayannan da ke sa riga idan za su kewaya liyastaghfu min Allah don su koye ma Allah, Allah ya bayyana musu cewa shi Allah ya alamu ma yi sirruna wa ma yi alimu, duk abin da suke koyewa da abin da suke bayyanarwa Allah ya san shi. Sannan ya gaya musu cewa shi alimun bi za ta shigo, duk abin da ke cikin zuciya ya san shi. Sannan ya gaya musu ma min dabbatin fil ardi ba wata dabba da ke rayuwa a bayan ƙasa illa alaihi rizquha arzikin ta hannun Allah yake fitowa. sannan Allah ya ce ya san inda take da wani a duniya kuma in ta mutu ya san makomarta sannan ya ce duk abin da ya halitta yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz kullum fi kitabin mubin to sai ya zo da hujja da ta wuce wannan duka sai ya ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard shi Allah masani ne dan alimun bi zati sudur ne to kuma qadirun mai iko ne to in kace Allah na da iko me yayi halala kace Allah bai iko ne sai ce ikon Allah wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine mai iko wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyam a cikin kwana shida Allahu al-mustahiqu lil ibadati Allah da ya kamata kowa ya bauta mawa la budda an yattasifa bil ilmi wal qudra duk wanda zai zama ubangiji balle ma Allah guda ne to shi Allah dole zama yana ɗauke da sifa guda ne dole ya sifantu da ilimi dole ya sifantu da kudura to wasu hufin ayatul mutakaddima sifofin da muka yi ta faɗi na Allah da suka gabata cewa Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun huwa alimun bi zati sudur ya gwada Allah malami ne yana sanar da komai sannan yana sane da kowace dabba inda take a duniya da in ta mutu inda za ta koma haza ya kafi annahu alimun to in mun tsaya bakin nan cewa Allah ya san kowa da ke bayan ƙasar Allah sannan shi ka ba kowa arziki sannan yana ganin kowa yana sane da kowa to kaga wannan ya isa cewa Allah masanin komi ne wala budda lil ilahi min an yakuna qadiran dole ne ga wanda za a bauta mai zan mai cikakken iko to fa bayyana tunda mun ji ilimin Allah sai Allah ya bayyana annahu huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wannan da ya halicci sammai da kasai kuma ya yi su fi sittati ayyam a cikin kwana shida awwaluha al-ahad ya fara halitta ranar lahadi wa akhiruha al-jum'a ya gama ta ranar juma'a wa kana arshuhu al-arshin Allah ta kasance kabla kharqihi ma kafin ai sama da kasa alal ma'i sama ruwa ita al'arshi sama ruwa take wal ma'u su kuma ruwa alamatin riya iska ya dauke su shi iska shi a dauke da ruwa ruwa su a dauke da sama da kasa awwalu ma aujada shehu ya ce tunda dai kun kakalo ni kuna so in ba ku abu mai tsada in ba ku wasu ilmuma masu tsada shehu ya ce to ku bi ni a hankali awwalu ma aujada Allah أول آه الله تبارك وتعالى أول ما أوجده درة بيضاء farkon abin da Allah ya fara halitta kafin sama da ƙasa kafin al'arshi da kursi kafin duniya da lahira Allah ya fara yin wani farin lu'uli to menene farin lu'uli wahiyar haƙiƙatul muhammadiyya ita haƙiƙa muhammadiyya ita Allah ya fara samarwa fa nazara ilaiha sai Allah ya kalli wannan haƙiƙa muhammadiyya nazara haibatin kallo na farjini fasara min halbihar sai ya zama an samu gurabe ta yi zuwa sai ya zama gurabe sun fito daga nan arakan saboda zuwa wani ya zare bahar shi kuma gulbi bai wuce ba yar ta'ib yana makarkata saboda tsoron Allah min zalika lokaci tun daga lokacin ila yaumina hadha har yau da nake magana da ku duk kaga ruwa na gudu wai tsoron Allah ne suke yi kada Allah ya halakar da su kada Allah ya musu azaba sai su kama karkata min shiddatil haiba saboda tsananin kwarjinin Allah saboda Allah ya kalli durrutun bai za sai zufa ya karike mata da zufa ya karike mata zufan sai ya zama gurbi da ya zama gurbi sai ya zama teku da ya zama teku sai ya zama yana ta motsi saboda girman Allah sai Allah ya sanya ruwa saman iska shi iska shi ne kwanon da ɗauke da ruwa iska in ya tallabe ruwa ko ɗigo mai mutuwa shi a matsayin kwanon su sai ya sallame su gaba ɗaya ba a ganin yadda ake ɗauki girgije a sama da shi daga baya ya zubo muku ruwa ko ake iska ne wannan kafin a sama da ƙasa to daga nan sai Allah ya yi sammai bakwai ya yi ƙasai bakwai sannan Allah ya halicci kursi sannan Allah ya halicci al'arshi shi al'arshi shi ne sama duk halitta Allah baki ɗaya ita al'arshi ita ce ke kewaye da duk halitta Allah gaba ɗaya kai ce wai ce bari in kare muku karewa da karau wa huwa a'zamul makhluqat al arshi ita ce mafi girma halittar Allah al jismaniyati to halittar da adda jiki to al arshi na gabanta bi haizu anna jami'al makhluqat saboda duk halittar Allah mun darajatun tahta al arshi tana nan dunkule a cikin al arshi sai Allah ya sammai bakwai Allah ya kasai bakwai bayan Allah ya yi sama bakwai ƙasa bakwai kusa wani ikon Allah wa wa za'aha sai Allah ya dunkula sammai bakwai da ƙasai bakwai alamatin da hud sai ya ala su saman bayan kihi ji sulfin kihi don Allah ko kihi ka kawo cikin gurbi da kayi wasa sai sulun sai sulfule ko ka san bayan kihi sulfi gare to bayan kihi duk sulfi ne sai Allah ya ce a ala ƙasai bakwai da sammai bakwai saman kiwo yanzu ga duniyar da muke rayuwa samanta ita ƙasar to tana saman bayan kifi ne ta kuga da bayan tunkiya an ga alata ko bayan sa ko bayan giwa da kila sai ta daɗe ba ta faɗi ba to amma sai an ka alata inda adda sulfi an ka alata saman bayan kifi kaga da ta ɗan yi sululun sai sama ta kwaɓe in ta kwaɓe shi kenan da kai da gidanka da matan ka sai ku zubi gaba ɗaya da sammai da ƙasai sai Allah ya aza su saman bayan kifi shehu ya ce kai ba fa irin kifin da kaga gani nan gurbi ba ne hutun wani irin kifi ne aga Allah ra'asuhu kai dai wa zanabuhu da minti dai yalkaqiya inda al'arshi sun kewaye al'arshi da kai ne da bindi ne sun mamaye al'arshin gaba ɗaya sun mahita don haka wani ɗan kuroko ne saman baya ne sai an kaɗan jefa sammai bakwai an kaɗan jefa ƙasai bakwai duk muna ta kubin mura mun gode ma Allah to ku gode ma kihi wanda ya ɗauke da ku in kun gode ma Allah ku gode ma kihin nan da ya ɗauke da ƙasai bakwai da sammai bakwai kuma kihi guda ne kuma Allah na da irin wannan kihin biliyoya da yawa amma kihi guda Allah ya ce duk ƙasai bakwai da sammai duk a goya mai su nan bayan shi to shi wannan kihin wa zalikal hut wannan kihin to saman me yake shehu ya ce alaƙar ne saurin Allah ya mai wajen zama an aza shi saman ƙafansa kihi da ka saba gani ba saman ruwa yake ba to shi wanga kihin ɗan saman mi da ɗauka sammai bakwai da ƙasai bakwai wannan kihin yana saman ƙaho nasa kaga billin bisa billin kenan ku kuna saman bayan kihi mai sulbi shi kuma kihin duk sulbi ne yana bisa ƙaho ne ƙaho ne ƙahonsa to nan Allah ya aza shi da haka shi wannan kihin da ɗauke da sammai da kasai shi gaba ɗai kikiki ne can saman ƙaho yake wani sa ne ba wai bisa ma bayan ba ko bisa tozar a'a saboda isa Allah sai aka ce shi kihi a ɗan tallabe shi saman ƙahon gaba ɗai wanda in san ya ga dama sai ya ɗan motsa da kai ne sai ya watsar da kihin ya watsar da mu ya watsar da duk kasai da sammai gaba ɗai to abu ne a lalace. Kuda haka kifi yana saman ƙaho. Allah tabaraka wata'ala ya sanya wannan kifin da ke ɗauke da halitta bayyana ƙarnai tsakanin ƙaho junasa. Wasau shi kuma san da adda ƙaho ne da ya ɗauke kifi. To ƙafa guda hudu nasa ina za su tsaya? Ala saharatin sai Allah ya samu musu wani falalar duci. Wani mulmulelen duci ne ya shi sammai da ƙasai girma. Sai aka ba su wannan ducin sai aka ce to shi sa ya haye saman tuci don haka sa yana saman tuci tsaye shi kuma san da aka tuci shi kuma daidai wajen ƙahonai kihi na nan makale su kuma sammai bakwai da kasai bakwai su kuma suna makale saman bayan wannan kihi saboda ikon Allah shehu ya ce to wannan kihin da sa ya aza kafafun shi sama nai biyadillah shi kuma dutse saman ikon Allah yake Allah shi an rike da wannan dutsen. Kun kace to ya an kai Allah ya rike shi da hannun dama ya rike shi ko da hannun hagu sai a ce kai istighfari. Kawai dai an ce dutse yana hannun Allah. Shi ya ce to shi wannan dutse ba cikin sammai yake ba ba cikin ƙasa yake ba. Kuma shi ne wanda a suratul Qur'an Allah yake cewa ya bunayya innaha in takum mithqalu habatin min khardalin fatakun fi saharatin idan an samu ƙwayar zarra a wuri da ake ce masa haram aw fis samawati aw fil ardi ko a cikin samai ko a cikin kasai ko a cikin sakaratu to Allah ya san da wannan ƙwayar zarra kuma ya tafi Allah Allah zai zo da ita shehu yace tun da kaga ya ce idan ƙwayar zarra na cikin sakaratu in ba can take ba aw fis samawati aw fil ardi ya gwada samai daban kasai daban suna can suna shillo a cikin kihi kihin da an bisa kafansa san da an saman dutsen saharatu saharatu din da a hannun Allah domin gano wannan dutsen hannun Allah yake shehu yace to in dai karatu mai shehu sai a kara muku wasu saharatu shi wannan dutsen da sa ya ana kafa gure sama al-khadra ita ce mai tsanwa dutsen tsanwa ne kore ne kore sharaf wannan dutsen Allah ti bi kudratiha saboda tsananin kora koranta in sama ga halihi sama shine ya nuna wannan sama Allah ti tarina wanda muke kallo sau kana tana da yawan ajalin kai shi Allah tabaraka ta'ala saboda ƙarfin mulki ne da isa tai wagga saman da muke rayuwa saman ta daji sama daji ko wacce ma sama bula ce kace ƙarya yake ita sama daji ranar daji kiyama za ta koma ma asalinta za a ganta yadda kasan jangarwa shi wanda dai sama da kake gani jajir take to me yasa ma a ganin janta to da Allah ya sammai bakwai ya yi kasai bakwai sai ya aza su saman kihi wannan kihin sai aka aza shi saman ƙahonsa sunan wannan sa ɗin bahamutu sa ne bahamutu to shi wannan sanfa hamutu wata rana sai wani ya zo mai wasu wasu ya ce kai ba hamutu kana da labarin kihin da ɗauke da samai da kasai biyu yana da bisa bisa an maka ɗan ganwo nai an ma ganwon kihi kihin na akwai samai da kasai bisa gare shin ba ka ɗan watsar da shi ka ɗan yi kawai kaga an zo an jibga maka ganwo saman kai ba ganwo ba ne kihi ne kuma layin jihi na haddasa mai bakwai da kasai bakwai a ciki ne to ba hamutu din nan ya shirye ɗan wurgar da wannan jihin da mu da sammai da kasai sai Allah ya halicci wata irin kunama mai mugun ƙari mai bala'in jahi kunaman nan sai ta zo ta shige ma bahamutu wannan ƙasasan ta shige mai cikin hanci ta dalla mai harbi da ta dalla mai ce wayo zagi wayo zai Allah ya ce to za ka nasu inda muka tsaye da kai gobe za ka nasu bai ce na nasu Allah na nasu aka ce to kunama kake daga ki tsaya nan inda Mahamudu ka kallon ki duk sabta Mahamudu ya shirya ya yi wasa da gan wannan da an kai ga kai dai duk sabta ya so ya yi wasa da shi ki ƙara shiga cikin hanci ki tsalla mai halbi sai ce ka amai ta ƙara shiga ban yawa ban yawa na bari na bari to kaga Mahamudu yanzu magana yanzu wanda mu bata taso ba saboda ga kunama nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina yake hannun shi har yanzu mahamutu na nan ya kura ma kunama ido ita ma ta kura ido tana ehe yana ehe ma'ana zuba wala kai wallahi in in halle ka shi ko yana nan ah wai tana nan bata tahe ta ba wallahi in dan zubar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi suna nan suna kallon kallo shi mahamutu sa yana kallon kunama saboda yana son ya dan zubar da sammai da kasai ne da wannan kihin da aka sake ne ita kuma kunama ta ce a kuma kaga ta ki zuwa ko ina waka ci da ita wa ta ka gani mu ta ka gani ta a watsu shi kuma me yasa ya ki zubar da mu tsoron wannan kunama to wannan ta shi ne an ka ce muku yana saman duci wannan dutsen da Allah ya ala mai matsayi inda kafa hudu za su hau to shi kuma wannan sakaratu tsanwa ce kuma tsanwa ce mai tsanwa kwarai da gaske to idan hasken rana ya hasko tsanwa tsanwa ya bugi da to sai kada kura da ido don haka wannan dutsen da muke karkashi ne muke sama ne hasken shi da tsananin tsanwan shi shine ya bugi wa saman to da ya bugi saman mu da ajjajen kamar jangarwa shi to wannan tsanwan ya haɗu da ja to mi zai hita bula da ja da tsawon in sun kamaru sai kada bula ta hita amma ita asalin wanka sama ja ce shi kuma tucin da ɗauke da sa ba hamutu tsanwa ne to amma tun da da san da kihin da saman da ƙasan duk saman tuci ake to wannan tsawon tucin shi ne Allah ke rantsuwa da shi ƙaf wani ƙur'ani majid ƙaf tucin ƙaf wasu ce da shi ake wasu ce a'a wani tuci ne da ya kewaye duniya gaba ɗaya shi ake ce ma tucin ƙaf shehu tijjani mai dariƙa a jawahir da ma'ani ya ce a'a ƙaf ƙalbun nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuce annabi ai ta fi tucin ƙaf ƙarfi don haka ƙaf ɗin nan wai ƙalbun muhammadin allah na rantsuwa da zuciya annabi muhammadu to da haka wannan dutsen da ke tsanwa hasken tsanwan shi da ya taso ya kera sama madadin nan sama a ga tsanwan to a ita sama ba tsanwa ba ce kuma ba fara ba ce kuma ba baka ba ce ya take daji to jaɗinta bula ya fushe shi to sai wannan tsanwan ya batar da jan sai zama ana ganin kudu da haka da ka ba sama sai a ganta duk bula amma bulan asalin shi ja ne wannan bulbulu da ka gani na wannan sakaratu din ne da dauke da bahamut in kana son Allah ya kai ka yawon bude ido in ka kwanta ka roki Allah ya turo ni mala'ika a je da kai yawo in ka dawo ka ba mu labari to amma dai mu shehu radiyallahu anhu ya ba mu labarin da mun yi imani da wannan ba sai mun ce mun gani ba wanga ma bayanin da shehu ya isa fa idza arada Allah idan Allah na son fana al'alam duniya ta kare ya fitar hutu famaru wannan kiyin sai ya buɗe baki ne kaga an ce dukkan mai da kasai suna saman bayan kini to wannan kiyin ai yana da baki shehu ya ce idan Allah na son duniya ta kare to sai a sa kiyi ya buɗe baki ne da ya buɗe bakin fata sinin biharu kullum duk gulbin duniya da tekun duniya sai ya malale ya shiga cikin bakin kiyi duk gulbin da a duniya da tekun duniya zai malale ne ya shige cikin bakin wannan kiwo sai ya dan hanku ne su duk kulabin duniya waki guda zai ji su mako guda zai ji shi ba yau cika mai mutunci za su ba duk ruwan duniya sai wannan kiwo ya tsoce ba ka gaba ɗaya tsut shi ke ya shanye ruwan duniya sai duniya da ya zan ba ruwa cikin ta duk abin da ke cikin ta sai ya bushe ya koma masu ne shi shehu ya ce a lokacin gulabe za su bushe a cikin mafi kyamtawa ido al'arshin Allah yana sama ruwa tun Allah bai yi sama ba bai yi ƙasa ba sai shehu ya ce to kun ga alma'u huwa awwalul makhluqati ruwa shine farkon halittar Allah shi yasa Allah ke cewa waj'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy kowar abu da ka gani raye to daga ruwa ne duk abin da ka ga yana motsi daga ruwa ne to Allah ta'ala ya sa ruwa shine farkon halitta Allah amma shi ma ba'adal haqiqatil muhammadiyya idan ka tar haqiqa muhammadiyya bayan Allah ya halitta haqiqa muhammadiyya kaga an samu la ilaha illallah muhammadur rasulullah to gairu da gairiya farko abin da aka samu ruwa to zaman al'arshi saman ruwa la ya'ani mulasakata kuma ba ana rihin al'arshi tana tsumbur cikin ruwa ba a'a ita al'arshi na can tana zaman kanta su kuma ruwa suna nan ƙasa suna zaman kansu al'arshi ita an sama ruwa na ƙasa lokacin Allah bai yi sammai ba bai yi ƙasai ba to Allah tabaraka wata'ala da ya halicci sammai ya halicci ƙasai ya halicci rana da wata sai Allah ya halicci annabi Adamu da ya halicci annabi Adamu sai ya kawo shi a bayan ƙasa yana halifa tai ya ce da shi da iyalai su zauna saman ƙasa har tashin duniya mala'iku su kuma sai aka ce su zaman su na cikin sammai su kuma ulul azmi minar rusuli wa'anda za su zama manyan manzannin Allah sai aka ce su zauna cikin kursi shi kuma mai gida oga kwata-kwata shugaban annabawa da manzanni manzan Allah sai aka ce to ruhi ne na hakika muhammadiyya ya zauna cikin al'arshi wa hadar ruh wannan ruhaniyar manzon Allah da ke cikin al'arshi allazi sakana al'arshi ita a cikin al'arshi mu banu adama Allah ya ce mu zauna saman doron ƙasa mala'iku an ce su zauna cikin sammai manzanni an ce su zauna cikin kursi shi ko annabi Muhammadu sayyidul awwalin wal akhirin an ce ruhi ne ta zauna a cikin al'arshi shi kadai shehu ya ce wannan ruhi allazi sakana al'arsh shi a cikin al'arsh huwa al-haqiqatul muhammadiyya ita ce haqiqan muhammadiyya shine ma'ana ar-rahmanu ala al-arsh istawa mu rayukan mu da jikin kwanan mu suna nan saman doron duniya mala'iku su kuma suna rayuwa cikin sammai guda bakwai annabawa da manzanni banda annabi suna ta cikin kursi shi kuma annabi shi kadai yana cikin al'arshi to shi ne ma'ana ar-rahmanu ruhaniyan manzan Allah ala al'arshi istawa ita ɗai a cikin al'arshi sauran annabawa da manzanni suna ta cikin kursi mala'iku na ta cikin sammai mu kuma ƴan adam muna nan saman doron ƙasa shehu ya ce kai ar-rahmanu ala al'arshi istawa alladhi at'aba al-ulama ta wahalar da malamai walam ya fahimu ba su gano fassara ba yau in ya zo ya fassara ba yau in yadda ya zo ya fassara musu ar-rahmanu ala al-arshi istawa ruhaniyan manzon Allah ita ce aka ba dama ta zauna cikin al-arshi yace wannan rahmanu ala al-arshi istawa ta wahalar da malamai har imam maliki ke cewa al-kayfu ma'lumun al-kayfu an tambaye sai na imam malik menene ma'anar ar-rahmanu alal arshi istawa sai ya ce al'istiwa ma'alumun wal kaifu majhulun والسؤال عنه غلو وبدعة أخرجوا عني هذا البدعية يشتو الاستواء شوى ألا يعني ليتا أكون ولا أبو فمن استوائي معلوم مسا أبن أكي شما استوائي mutum ya hau kujera zai ce istawaitu ala al-kursi na zauna bisa kujera to an ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa ana nufin Allah ya zauna bisa al-arshi to da haka istiwa'i ma'lum an san fassara ce ga lura wal kayf amma ya Allah yake zaune saman al-arshi majhulun ba wanda ya sani wa su'alu anhu cewa sai an gaya ma yadda Allah ya zauna bisa al-arshi gulul zurfafawa ne wa bid'atun ta zo da bid'a abinda sahabbai ba su yi ba tabi'u musiba tabi'u tabi'i na musiba na gane kai dan bid'a ne akhriju anni hadal bid'iyya ku fitan man da wannan dan bid'a to da ka kaga ya mutu shi imam maliki har yana da Allah a hitan mai da wanga mai tambaya ce ar-ruhu ruhi wanda ke cikin al'arshi ruhu khatimul anbiya ruhin khatimin annabawa huwa alladhi istawa ala al-arshi shi a cikin al'arshi shi ne ma'ana ar-rahmanu ala al'arshi tawa waruwa ulil azmi min ar-rusuli rayukan manzanni ma'abuta babbar daraja daga annabawa alal kursi sun kuma suna cikin kursi wa baqil awalim sauran halitta irin mala'iku suna cikin sammai su kuma 'yan adam suna saman doron duniya wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ba wani a cikin mu sai yana da matsayi sananne kullun an maqamihi yatakallam anan za mu tsaya a cikin wannan karatu namu na yau muna karatun ajaibul makhluqat mamakai na halittar Allah wanda kaɗan ne aka faɗi gobe za mu ci gaba insha Allah abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladashi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake shantawa a cikin za. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya. Allah sare mana imanin mu, Allah sare mana kasan mu, Allah ya ce da wannan jiha ta mu a gaba, Allah saukar da alkhairi da saukar da albarka mai yawa a cikin ta. Marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fatan Allah ya ba su lafiya, mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara muna. Allah gafarta muna, ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da shehunanmu Allah sa aljanna ita ce makomanmu da mu su baki daya fatiha ma salatu fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.